ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقاته وراقبوه في السر وعلانية فإن تقوى الله خير زاد اليوم الميعاد عباد الله إن من أعظم الأمراض إن من أعظم أمراض التي تصيب القلوب وأشدها فتكا بالأمم والأفراد داء الخزلان والخزلان هو أن يترك الله العبد لنفسه فلا يوفقه لطاعته ولا يسدده لخير ويكله إلى ضعفه وهواه وهو أشد الهزيمة وأعظم من الفقر أمة الإسلام وقد حذرنا الله تعالى من أسبابه قال سبحانه ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا الآية قال المفسرون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها أي لا تكونوا كمن عمل عملا صالحا ثم نقضه وخذل نفسه بعد القوة والهداية فيا سبحان الله أمة الإسلام أول أسباب الخذلان الغرور والعجب بالنفس أمة الإسلام فكم من إنسان أعجبه بنفسه وظن أنه لا يغلب وظن أنه لا يغلب فخذله الله عز وجل كما قال تعالى عز وجل عن غروة حنين كما قال تعالى عن غزوة هنين إذ يقول الله عز وجل في كتابه الأمين يقول ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين الآية أمة الإسلام وثانيها أي من أسباب الخذلان ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم الحديث الذي رواه الترمذي عباد الله فإذا سكت أهل الحق عن الباطل تولى عليهم الخذلان أمة الإسلام وثالثها أي من أسباب الخذلان موالاه اعداء الله نعم وخذلان اولياء الله يقول تعالى ذكره يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم الايه فمن خذل المؤمنين ونصر عليهم الكافرين فقد عرض نفسه لخذلان الله له في الدنيا والآخرة أيها الناس أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم أما بعد أمة الإسلام الحمد لله الذي الحمد لله على إحسانه والشكر على توفيقه سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أمة الإسلام إذا عرفنا أسباب الخذلان فكيف النجاة منه أولا الاعتصام بالله والتوكل عليه يقول تعالى ذكره ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين راه أبو داود وثانيها لزوم, لزوم الجماعة ونصرة المؤمنين قال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا الحديث متفق عليه فمن نصر أخاه نصره الله ومن خذله خذله الله أمة الإسلام وثالثها وسال وسال وثالثا الصدق مع الله تعالى في القول والعمل يقول تعالى ذكره أيضا يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون الآية فالنفاق والكذب باب عظيم من أبواب الخذلان فيا سبحان الله اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد ونعوذ بك من الخذلان وحيدة عن الهدى يا رب العالمين أمة الإسلام وهناك قصة التي أريد أن أقصها عليكم اليوم القصة التي قد وردت في كتب العلماء نعم أيها الناس هناك قصص العظيمة في قدرة الانتكاس بعد الهدى منها أولا البلعوم بن باوراء عن من الأمم السابقة الذي ذكره الله تعالى في كتابه الكريم واتل عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين فقال تعالى عز وجل حكاية عنه ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض وتبع هواه إلى آخر الآية وثانيها عبد الله بن جحش هذا الرجل هاجر مع النبي وهاجر مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة في هجرة الأولى وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام وكان من السابقين الأولين في الإسلام تنصر ومات كافرا متنصرا لا إله إلا الله وثالثا كيسان يسمى أبو يعلى لا إله إلا الله هو صحابي شارك في معركة بدر وكان من المهاجرين في صبوب المسلمين الأوائل لكنه ضعف إيمانه ودكله النفاق فانشق صفوف المسلمين ولهك بالروم وارتد عن دينه فقتل كافرا فيا سبحان الله في غروب الردة مع جيوش المسلمين ‘yan wana musulunci kuɗuwar ma yau tana magana ne game da wata babbar musifa duk abinda da muke na addini gaba ɗaya ba mu da yakininsa a gaban ubangiji cewar ya karɓa bai karɓa ba sai wanda allah ta'ala ya so ya karɓa babu wata fafutuka da ɗan adam zai aikata abin ƙasa yana mai nuna cewar Allah yake nufi da ibada yana mai bayyana dukkanin nau'o'i da dangogi na ibada sai a waye gari ya zan a ƙarshen rayuwarsa ya tabi wanda yake faruwa ne babu abin muni abin damuwa sama da kaga shiryayye lokaci guda kafarsa ta zame ya afka cikin kogin halaka la ilaha illallah لا تعجبن كيف كيف هلك الهالك ولكن اعجبا ولكن تعجب كيف من سلم كيف سلم kar kai mamaki wanda halaka ya kai halaka kai mamaki ya akai wanda ya tsire tsira haka bin durai da ambata a cikin kasidarsa bayan Allah bacin godiya ya zama ga Allah subhanahu wataala muna gode masa muna neman gafarar Allah subhanahu wata'ala muna neman tsarin ubangiji subhanahu wata'ala daga sharrin kawunan da muka aikata da muna na ayyukan da muke aikata ban ƙasa ya Allah muna neman shiryar kai ubangiji Allah wanda ka shiryar shirye ne har abada Allah ka shiryar da mu Allah wanda ka batar ya bata Allah ka mana tsari daga cikin su ubangiji muna saidawa lalle kai kadai ne ya ubangiji da ka cancanta bautawa da tauhidi Allah babu wanda cancanta abauta ma sama da kai ya Allah baka da abokin tarayya cikin ibada albarkar wannan alkalma Allah ka sa mutum musulmai ina saidawa babu abin cancanta da biyayya da bi sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne dan aikin Allah ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa da iyalan gidansa sallamawa mai girma gaba daya albarkar wannan suna na manzon Allah Allah ka cece ya Allah bayan haka al'ummar Islam na ambata a kutuba ya ku mutane mu ji tsoron Allah mu ba Allah da tsoro mu lura da Allah mu kiyayi ubangiji cikin buya cikin abin da yake boye da cikin abin da yake bayyana a rayuwarmu mu sani ya Allah lalle ita takawar Allah shine mafi girman guzurin da bawa zai yi guzuri da shi ranar alkiyama babu abin da zaka je gaban Allah subhanahu wataala da shi ubangiji ya karbe ka Allah ya tausasa maka Allah ya hada ka da iyalanka ka zama dan aljanna dan gata a fadar Allah sama da ka je da tsoron Allah Allah ka alfarta mu da wannan na ambata nace ya mutsa ya bayin Allah daga cikin mafiya mafiya girman jinya jinyar da take damun al'ummar ma a yau ita ce jinya da take shafar zukata mafi tsananinta mafi tsananin rusa al'ummar al'umma a yau mafi tsananin jinya da take rusa ɗaiɗaiku shine jinya ta taɓewa bayan shirya la ilaha illallah jinya ta taɓewa bayan ka shirya ita taɓewa mai ake nufi da taɓewa shine mutum Allah ya bar shi ai an yatruka Allahu al-abda li nafsi shine Allah ya hakura ya sallama ka zuwa ga zuciyarka duk abin da ka aikata dadai ne Allah ya cire tallafin sa gudumawarsa subsidy da Allah yake barwa na shirya Allah ya cire tallafin subsidy akan ka to ka shiga ka tabe in kai ne limamin da duk duniya ake bi to ka shiga ka ka lalace Allah ka mana tsari lallai me ya taɓewa malamai suka ce Allah kari bai datar da kai in Allah bai datar da kai zuwa ga yiwa Allah da'a ba ka shiga uku ka taɓe idan Allah bai saita ka ba ya ɗora ka akan alkin alkairi ka shiga lala ka lalace me ake nufi da taɓewa Allah ya jinginar da rauninka zuwa kanka da kanka ka gyara kanka da kanka ka shiga uku raunin da kake da shi Allah ya sallama ka zuwa ga shi wallahi babu wani mutum da zai iya tsira a ban ƙasa face sai da tallafin ubangiji Allah ka tallafe mu ya Allah bayan Allah mu sani idan Allah ya jingina da kai zuwa ga san zuciyarka ka tabe ka lalace wannan malamai suka ce huwa ashaddu wato min alhazima tafi dukkanin rushewa da dan adam zai physically duk rushewa da dan adam zai a duniya to babu tabewa da ta kai Allah jinginar da kai zuwa ga san zuciyarka mutum ya tabe ya lalace ubangiji Allah muna roƙonka kamar tsari malamai suka ce wa azamu min alfaqar duk irin talaucin duniya tabewar Allah tafi ta girma ba a hada tabewar Allah da talauci ka zauna ba riga ba wando cikin tsareci ka kwana da ruwa ya doke ka a ƙarƙashin bishiya duniya ta yi tallanka ka lalace a duniya baka da komai ka zanna da shiryar ubangiji to duk duniya ba mai gata Allah daga Bill Gates zuwa Elon Musk ba mai gata sama da kai Allah Allah ka datar da mu ya Allah na faɗa a kutuba bayan Allah mu ji tsoron Allah ubangiji ya gaya mana cikin littafinsa mai tsarki yana siffanta wani misali da zamu iya ganewa game da shiryarsa da tabarwarsa yace wala takunu kallati nakadar gazlaha ay la takunu kaman amila amila salihan ya bayin Allah ga wani daga wurin Allah subhanahu wataala game da shirya gami da tabewa kada ku kasance daga nan waɗanda wato suka aikata kyakkyawan aiki a ban ƙasa na'am sun manaqatahu sannan sai warware aikin da kansa wa kazala nafsahu ya tabar da kansa ba'da alquwwati wal hidaya bayan Allah ya baka karfin imani da shirya Allah ka mana tsari da wannan ya kuta al'ummar musulmai mu sani daga cikin awwalu asbabil khuzlan farkon kofa da ake budewa bawa in Allah yana nufin ya halaka shi farkon kofar suka ce al-gurur wal utub bin nafs ka rudu da kanka ka dauka kai wata tsiya ce ka dauka kai wata duniya ce ka dauka wai kai ka tara ka dauka kai kana da matsayi ka dauka kai jinin wane ne ka dauka kana da wata fada ka ɗauka kana da wani girma ka ɗauka kana da wata fata ko kana da kyau ko wata riga ko wani gida ko wani matsayi ko wani abu na rayi na ilimi da ka tara ko tsoron Allah ka shiga aku a fadar Allah an gama ka shiga aku a gaban Allah ba Allah sai duk wanda yawa Allah haka sai halaka shi na rantse da Allah duk cikin Qur'ani in ka shiga duk wanda yawa Allah girman kai sai da Allah halaka shi gaba daya babu ɗaya tarihi da yawa Allah a zuciyarka kawai ka ji kakai Allah na isa na rantse da Allah sai ya kaskantar da kai abin kasa haka Allah yake da dai ba ta baiwa Allah irin wannan ba sai yayi al'utubu bin nafs ka jawa kanka kai kai ka kai kana da shi ka isa kaiwa a fadar Allah manzon Allah yana cewa ana abdun bawa nake a gaban Allah la ilaha illallah fa kaifa bik fa kaifa bina jami'an yaya kake ya nake bawon Allah kada duniya ta rude ka ka kalli me kake da shi ka kalli matsayinka ka kalli abin da Allah ya maka ka kalli bin lafiyar da Allah ya maka ka kalle ta ka rika jiwa Allah a fadar Allah wai kai ka kai Allah shine farkon matakin halakar da Allah ke bawa bayan Allah mu sani na faɗa a kutuba malamai suka ce farkon abin da Allah ta'ala ke halaka bawa da shi bayan ya shirya suka ce algurur ka rudi da wani abin duniya algurur ka rudi kana da ilimi algurur ka rudi ana cewa kana da ibada algurur ka rudi kai kana da shi algurur ka rudi kai wane ne algurur ka rika jin cewar ka kai wannan rudin shi yasa qur'ani Allah ya mana wani ya hada mu da da shedan yace na'am ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya yi wannan su taƙurar bakun ya ce kai falata gurran na kuma shaitan falata gurran na kuma billahil garur kada shaitan ya ruke ku kada shaitan ya ruke ku falata gurran na kuma lahatun duniya wala ya gurran na kuma billahil garuru ya Allah Allah ke cewa kash na san rudin shaitan kada rayuwar duniya ai wato hayatun duniya falata gurran na kuma rayuwar duniya ka ta rude ku algaruru fala ya gurran na kuma billah mai rudi shine shedan da duniya da dukiya da matsayi da ofis da gadara da duk abin da kake gadara kada ya rude ka daga barin Allah dan Allah duk wanda aka masa haka shi kuma ya dau alƙawarin sai halaka shi shine alguru nam sai ce wal ujubu bin nafs da kuma jin rai ka isa wannan ɗabi'a tana daga cikin abinda sai ka gama ibadar ka ƙarshen rayuwarka sai ka mutu arni ka ji matsala wato bayan Allah Allah da kake ganin sa yurakibul um yurakibul umam Allah yana lura yana kallo yana hisabi a zuciyar nan ita yake hisabi da ita daga kaji wallahi tallahi sai ka shekara 100 kana yi wa Allah biyayya da biyayya lokacin da wani abu ya shiga cikin ranka ka boye a ranka kana yi na rantse da Allah Allah da shi zai maka hisabi shi sa almanzon Allah bai gushe ba duk shiryar da Allah mar duk tsarkin da yake da shi Allah shekararsa da ya yi manzon Allah ya gama gaba da duniya yana cewa ya Allah Allahumma hadini fi man hadait bai gushe ba har ya bar duniya Allah ka shiryar da ni mana ya Allah ka shiryar da ni cikin wanda ka shiryar Allah kar ka tabar da ni Allah haka sai ya daga hannu sama ana kallon hamatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk daren duniya sai ya ce Allahumma hadini fi man hadait Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa la ilaha illallah saboda Allah manzon Allah ya fi kowa sanin Allah ya san yadda Allah yake tarko a bayi Allah ubangiji Allah ya sa tarkon nan Allah kanu fada ya Allah bayan Allah mutu tsoron Allah fa minal insan fa kam min insan ajaba bi nafsi nawa ne mutane suka yi rudu da ran su wa dhanna annahu la yughlab yazata a ransa cewar ba za a taba cin nasara akan sa ba na'am fa kazalahu Allah sai ga Allah tabar da shi akan hanya nawa ne zai ka cewar ya kai ya isa sai ka ga Allah ya kaskasan da shi yadda Allah ya faɗa ya faɗa a cikin wata gami da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gazwatu hunainin lokacin da aka yakin hunain me ya fada Allah yake gori a sahabbai yake nuna musu izzarsa yake nuna masa isarsa da imanin sahabbai da manzan Allah yana cikin su sallallahu alaihi wasallam na'am yakin a addinin Allah ake yi wa barkaci yakin na Allah ne shi ya tashi annabi ya ce ya je yi ya aiko annabinsa ya sashi a ciki ya tura mala'iku suka bada gudunmawa ya tsarkake sahabbai ya kawo su ciki waye yake aikin yanzu ba Allah ba kuma ashe ake wa aikin to bari ka je yadda ya gori a sahabbai da suka masa abin da baya so atake Allah ya rusa aikin su gaba daya aka rusa su gaba daya aka kashe na kashewa suka juya a guje aka ci nasara akan su ba ruwan Allah yau in Allah ya sa muka tabe muka bar Allah Allah zai rusa al'ummar musuluncin duniya gaba daya billahi allazi la ilaha illa huwa ba zai taba mulkin Allah ba in kun bauta masa ya fara cikin sautu zumar ko in takfuru fa inna allaha ganiyun ankum in tashkuru yardahu lakum in tashkuru yardahu lakum wala yarda li ibadihi al-kufr in ka gode oho in ka yi ibada oho in ka kafirce baruwan Allah inda duniya za su kafirce wa Allah wallahi Allah ba zai lalata addinin sa yana nan in duniya za su yi Allah biyayya ba abin da zai kare a mulkin Allah bayan Allah mu sani Allah sai haikoto wannan labarin yana cewa wato wato wato suka suka suka suka jiran su sai ce wa yawma hunaini ka ambata musu ya manzon Allah a ranar yakin hunain is'a bujabatkum kasratukum sahabbai suka ga suna da yawa sun yaki su 700 mutum 300 suka ci nasara akan mutum 30 suka ga sun yi wani yakin yau aka wayi gari suna mutum wurin dubu saba'in sun fito filin yaki sai suka rika ji a cikin zuciyarsu ba faɗa suka yi ba wallahi Allah ne haikato abu a zuciya abin yake suka ji a ransu muna da yawa la galiba la kumul yawma minan nasi saboda me muna da yawa muna da yawa fa ajabatkum kasratukum ay kasratukum ajabatkum yawan ku ya kawata ku ya sa muku buri a ranku wai kun kai kun isa Allah ce kash fatabatkum kasaratukum alati falam tugni ankum shay'a yawan ku bai amfana muku komai ba me yasa wadaqat alaikum al-ardu bima marahubat al-ardu bima rahubat daqat alaikum kasa dinyal wat duniyan nan da take da girma Allah ce sai da me da ita wato kuntatatta akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam summa wallati mudbirin daga karshe kuka juye baya aka ci nasara akan ku kuka juye baya kuka rude kuka fita abuje me nake so mai Allah ke so nuna mana nan hatta na masu aiki tare da annabi a lokacin in sun ji zuciyarsu tana jin sun kai sun isa Allah rusa su yake bayan Allah tabewa Allah kamar na tsari da tabewa hanyoyin tabewa na biyu malamai suka ce tarkul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar bayan Allah daina yin umarni da kyakkyawan aiki a daina umarni da kyakkyawan aiki yakan sa mutum ya tabe ka gani mummuna ne ka gagara magana a kansa ka gani kyakkyawa ne ka zaburar ka daina magana a kansa ba ka umarni ba ka hani ka lalace ka zama mutumin banza ba za ka hana ba ba za ka yi umarni ba wallahi in duk duniya abin bai shafe su ba kai a kanka da iyalanka sai ya shafe ka Allah abin da baya so a duniya shine Allah yana kishi inna laha yugaru wa gairatuhu lalle Allah yana kishin bayi kishi shine bawa ya zakki abin da baya bukata in ka gaba mai kyau ka fada in ka mai kyau ka ambata ka zaburar in kana haka Allah zai cece kai kwace ka ba za ka halaka ba amma in ka gani ba ruwana in an aikata oho in ba ai ba oho Allah zai barke jinginar da kai da zuwa ga zuciyarka duk abin da ka aikata da dai bayan Allah mu ji tsoron Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata yake cewa wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ji shi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ta'murunna bil ma'ruf la ta'murunna bil ma'ruf wallahi ko dai ku umarni da kyakkyawan aiki wala tanhauna 'anil munkar ko ku hani da mummuna aw ne aw la yusallitanna alaikum na'am aw la yushakanna Allahu an yab'asa alaikum iqaban min indi ko azaban min indihi ya kusa ko kai umarni da kyakkyawan aiki kai hani da mummuna ko kuma kiris Allah ya aiko muku daga azaba daga gare shi sannan summa maza summa tad'unahu fala yustajaba lakum sannan ku roki Allah zaba wata ruwa take cewa summa wato yad'u lakum yad'u lakum khiyarukum sannan zaɓaɓɓunku limamanku malamanku waliyanku wanda kuke gani kai kama musu yi addu'a Allah ce fala yusa jaba lakum Allah ba zai ansa muku ba dan ba za ansa muku ba wallahu ta'ala alam bisawab bayan Allah mu sani fa idza sakata ahlul haqqi na'am anil batil duk lokacin da ma'abota gaskiya suka zuba baki suka shuru suna ganin muni yana faruwa ba sa magana tawalla alaihimul khuzlanu to tabewa ne take hawa kansu wannan kenan saniha abu na uku na kusan ƙarshe muwalatu ada'illah ka jibanci mutane da suke gaba da Allah bayan Allah mun shiga wata era ka gane tabiya tana nema ta riske mu lokacin da wannan kungiya ta izalatul bid'a wai kamatu sunna ta tashi tana da'awa ɗaya ɗaya kuna mutum biyu ko uku na'am mutum ɗaya fara ta zama biyu aka zama uku aka zama goma aka zama wasu bangare wasu gari dubu miliyan miliyan ɗaya babu adadin 'yan izala a ban ƙasa a najeriya gabaɗayanta yau ko akwai wallahi illallah sai allah allah sa albarka da wata ta shiga duniya allah ya sa aka fahimci mai ta faɗa ba masumiya bane kungiya ce don ba a mata rijista don ban taɓa mallakar rijistar ba ko kana da ita ka ji a baka kati da sunanka akwai katinka shine sunnar manzon allah da me alƙur'ani da magabata na haka ne wa'inan jama'a suka hadu suka ce ga abin da ake so a yi a raya sunar manzon Allah an wayi gari an ɗauki da'awar sai da Allah ya sa aka ci nasara aka samu abin da ake so duniya ta gar yadda garuruwa suka yadda mutane suka bi aka sallama wa Allah aka ci nasara aka samu arziki aka samu ilimi duk an samu sanadiyya aka waye Allahumma sai dai ‘yan kaɗan ɗin da har yanzu ana kayi wanda kuma ba za a daina ba har duniya ta naɗi. Annabi yana Madina har yanzu akwai arna, annabi yana Madina akwai ‘yan bida, annabi yana Madina akwai munafukai, annabi yana Madina sallallahu Alaihi wasallam yana numfashi akwai da suke riddama babu, to ba za a daina ba. To sai a lokacin kuma zai mutane sai suke dawo da al'umma baya, wai an waye yanzu abin da aka yi a baya kuskure ne, we made a mistake lokacin da aka yi da'awa ta farko, lokacin da aka kira mutane addinin Allah har Allah ya karbe shi wa an yi kuskure ba da dai ake aikatawa ba bari a dawo da al'umma baya a nuna abin da ake yi na da na shirka na bokanci na bid'a na ababen da aka kore a baya yanzu wai duka wayewa ta kawo shi wai da dai ne wai da dai ne wannan shine al-kuzlan tabewa ba'dal hidaya al wato ba'dal hidaya al'intikasu ba adal hidaya ka lalace bayan ka shirya to irin abin da muka sawa gaba kenan al'ummar islama lalle mu sani abu na gaba ƙur'ani ya gaya mana lalle duk lokacin da aka aka tabar da al'umma yanayin saboda lokaci akwai kisa don karanto mana na mutane guda uku wanda zai zama na aya a kanmu cewar wallahi in ka samu kanka shari'a ka dage ka ta addu'a Allah ka saka mutu a musulunci kisa ta farko akwai bal'um bal'am na'am bin ba'ura'a dan ba'ura ba na can dan ba'ura ba wallahi da gaske akwai shi a cikin alkur'ani an yi dan ba'ura malamai suka ce kana aliman min ulama'i min kibari ulama'i bani isra'il yana daga cikin manya-manyan jibga-jibgan malaman banu isra'il a yanzu aka ce ilimi za a ce banu isra'il ƙur'ani ya zika su ya ce walƙari a ce na bani isra'ilar kitabu hukuma na'am wani nubuwa zuwa ƙarshe allah ya zaɓe su a cikin al'umma to a cikin banu isra'il annabi musa yana raye ya raye da annabi musa allah ya ba shi ilimi na rashin na fitar kwaɗayi sun ce idan yana karatu in ya rasa abu bai sani ba malamai suka ce yakan daga kansa ya kalli arshin Allah in ya sama za Allah zai dare sama ta farko sama ta shida sama ta bakwai ya ga al'arshin Allah Allah ya nuna masa Allahn gaibu ya ga abun ya dawo da shi ya zo ya bada fatawa kai ka ji ilimi akwai dan adam da aka mara wannan ilimin atainahu ayatina Allah ce mun ba shi ayoyinmu da isanin sa amma sai a rudi ya kame shi a karkashin rayuwarsa banu isra'il suka same suka ce muna so kai addu'a akan annabi Musa Allah ya la'ance shi Allah ya rushe annabi Musa sai ya rubu saboda me suka ce faqad ata Allahu azza wa jalla isman min asma'ihi al'azam idza du'iya bihi istajaba la ilaha illa Allah Allah ya sanar da shi wani suna in ya kira Allah da shi Allah duk abin da kake so duniya sai Allah ya yi shi wannan sunan Allah ya gaya masa ya sani kuma yana yi in ya ce sama ta rigirgizo ta rigirgizo in ta ce yanzu a yi sabuwar damuna a yi in ya ce yanzu duk abin da ya faɗa in ya kira sunan Allah zai mar suka ce to kai addu'a annabi Musa Allah ya la'ance shi tsine mar ya lalata annabi Musa kuma yayi addu'ar shine fansalaka minha wallahi sai da zaman limamin shedan tsabar bata na rantse da Allah kamar kamar ma ba a yi shi ba Allah ya halaka shi Allah ya siffanta shi fa masaluhu ka masalil kal in ta'mil alaihi yalhas aw tatruku yalhas kai kare ne ma inji Allah in ka masa haushi ma yana zazzago da harce in baka kore shi ma yana nan yana haushinsa yana zazzago da harce yana haki Allah ya la'ance shi wallahu ta'ala alam bisa tabewa ce akwai Abdullahi bin Jahashin Abdullahi bin Jahashin din nan yayi hijira zuwa ga Habasha hijirar farko yana daga cikin wato asabiquna al-awwaluna ila al-islam wanda suka yi farkon shiga musulunci da dumi tsabar azabar da aka masa ake musu horo su suka tafi Ethiopia daga Madina suka zo Ethiopia Habasha suka zauna na'am da shi da matarsa amma ka san me yana zama anan da ya samu ta jarrabawa ko sai koma kirista ya mutu yana kirista yana sahabi matarsa manzon Allah ya aure ta daga baya bayan ta hijira tace ba ni ba kai kaga tabewa ce ta Allah tabewa ta uku akwai kaisan ana ce masa abu ya ala waye wannan sahabiyun sharaka a wata ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fi badrin wani sahabi ne da ya ji yakin badar waye ya ji yakin badar yakin badar yaki ne da duk wanda ya je shi a cikin mala'iku darajarsa daban take ka anna allaha ittala ala ahli badrin fa qala imanu ma shaytum tsabar aikin da aka yi wa Allah a badarin Allah ya ce duk abin da kuka aikata a yakin badar ku yan aljanna ne amma wallahi wani mutumin ƙarshe aka je yaƙi rom a yaƙi a rom ya yi ridda ya fita a sahun yaƙi ya koma shiga sahu na yaƙin mutanen rom ya yaƙi musulmai a mazallin arni aka kashe shi a filin yaƙi kuma duk ya je la'ilaha illallah malamai mutu tsoron allah da taɓewar allah malamai akwai wani daga cikin imamul kurtubi ya haka to hikayar a cikin taskira fi ahwalin mata'umul lahira ladani ne a garin misra na'am shekarun basu jima ba nan a shekarun imamul kurtubi ne aka samu labarin yace ya rayu a garin misra ladani ne ba dare ba rana a masjidul jami' na cikin kasar wato wato misra yana kiran sallah ba dare ba rana irin wayannan hasumiya ita yake hawa saboda ba wuta ya hawo ya kira sallah wata rana yayi alwala ya hawo ya kira sallar azhar sai ya leƙa ƙasa a kirgiran biyan yana sama ta ƙasa sai hango ta mata kyakkyawa sai zuciyarsa ta kama soyayya fakamar hulhubbu soyayya sai ta ruɗa zuciyarsa sai ya sauka bai kira sallar ba ya shiga ya kwankwasa gida mata ta fito ya ce wallahi sanki nake yi ban taɓa ganin matar da inke so irinki ba kuma ustazu ta ce to aka yi musulmi ne ni kuma bautar wuta muke yi mu majusaye ne ya za a yi mai aure sai ce ina iyayenki suka ce sun tafi idinsu da ake yi ni nake gadin gida sai ce na yadda zan zama zan bauta wuta an za a bani ke ta ce to bismillah ta bude kofa ya shiga ya zauna ya ce in musulmi suka ji labari na suka shi tsabar lock wai lock Allah ya tabar da shi ya shiga gida ya zauna suka zauna iyaye suka zo ta basu labari mutumin nan dai ya zama ba majusi a take aka bashi kalmar kafircewa Allah ya kafirce aka kura wuta ya mata sujuda aka kewaye wuta da shi aka daura masa aure da mata na'am gidan ofsiya ne ce to to yanzu zaka zanna a gidan nan zuwa lokacin da muka shirya sai mu bar kasar nan sai mu tafi kasar Sham gunda ake bautar wuta sosai sai mu fita da kai cikin dare in musulmai suka gani za su kashe ka ya ce na'am gida ne ofstaya sai suka ce mun ba ku sama ku zauna mu muna ƙasa ya kama hannun matarsa suka tafi za su ci angwanci katako ne wato staircase ɗin katako ne saboda ka yana cikin takawa shi da matarsa nauyinsu sai hau allah sai ya aiko mala'ika suka karya wato staircase ɗin ta karye kafarsa ta zame ya faɗo wuyansa ya karye ya mutu a take ba matar ba islama ga wuta ta har abada la ilaha illallah Allah ka shirye da mu ya Allah Allah karka tabar da mu bayan mun yi imani ubangiji ka tausasa mana mu shiga cikin muzanna a cikin musulunci har mutuwa Allah ka mana sanadiya ya Allah karshen rayuwar mu ta zama muna karkashin musulunci har mu mutu Allah ka mana tsari da lalacewa da tabewa bayan mun shirya ya Allah ubangiji ya Allah ka tausasa mana ya Allah mu mutu muna cikin musulunci ubangiji ka gafarta mana iyamu da suke gefe da mu a kwance Allah ka musu rahama Allah ka sanya mu kyakkyawar rayuwa Allah ka sanya mu kyakkyawar mutuwa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin qum ila salatikum yarhamukumullah